الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyu ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 27 ga watan 11 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wannan al'ada ce wani misali ka ba mutum zobe da sunan cewa alkawari ne da amana tsakaninka da shi al'ada ce ba shari'a ba ce kasancewar shi ta kasu ta rabu lalle idan aka samu haɗari ba kowa ba ne ba ya iya ɗaukan shi wanda ya samu wannan haɗari mai yiwuwa wajen ɗauke shi akan iya illata shi to amma duk ƙasashen da ke akwai irin wannan doka suna da kayan aiki a kowace unguwa suna da musamman 'yan kwana-kwana sakar kwamfe da sauransu ba ka metar dari sai ka samu ofishinsu kan kowane layi kan kowane titi akwai su wanda daga an yi hadarin a cikin takaitattun mintuna sun zo kai tsaye to amma sabani ga kasar mu a irin kasar mu wannan doka ba za ta yi aiki ba saboda in aka ce sai an yi jiran zawarsu mutum yana iya shiga wani yanayi ko ma ya mutu wanda gaya abu ne sananne wani bin za ka ga an yi gobara wani bin sai an kashe ma sannan za ka ga sun lallai in har a ce an waffara kayan aiki akwai kayan aiki to wannan doka da ya kamata a yi amfani da ita na yin an yi haɗari kar a taɓa mutum kai tsaye a yi kiransu su zo su wannan amma kasancewar a nan al'amarin ba zai iya yiwuwa ba akwai wahala saboda babu kayan aiki mai yiwuwa ma sai ta yi ma wani lokaci man da ke akwai cikin watan ma ba su da shi na'am to shi dai addu'o'i da ake yi a tahiya ta ƙarshe ne ake yin su kenan kai da ka zo katar da tahiya ta ƙarshe za ka yi tahiya ka yi salatul ibrahimiya sannan kuma ka yi jira limamin in ya salamce ka tashi ka ciko abin da ya rage maka a zaman ka na ƙarshe bayan ka yi tahiya ka yi salati sannan ka biyo baya da addu'o'i kamar yadda a hadisi sahihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ga Abdullahi dan Mas'ud yace sannan ka zabi abin da yafi kayatar da kai na addu'a kai wannan addu'o'i sukan kasance a zama na ƙarshe kai kuma zaman naka ba na ƙarshe bane na'am na'am
ya kamata a kara ma mutane bayani tarbiyya ta tabarbare a nan an ana kiran su akan banza har ma in an samu ko da an samu matsala ko an kira wasu da wasu da ba su bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya ƙwarai to shi ne dan wani ke cewa ƙarin bayani akan matsala ta safar kwamfi so da yawa mutane sukan kiraye su haka kawai dan dai su zolaye su babu wani abu da ya faru har ma irin wannan yakan kai wani gun ko an kiraye su sai su yi tsammanin cewa irin wannan kira ne wanda yake na banza su ki zuwa lallai wannan duka al'amari ne wanda yake bai dace ba wasa ne mutane suke da abubuwa waɗanda suke na dokoki shine kamar yadda suke ba da kisar wani mutum ne yake zolayar wasu ma'abuta wata alkarya sai ya ringa rusa ihu ya ringa cewa kura ta tsare shi kura ta tsare shi sai an kawo shi agaji sai a tarar da ba komai bane to aka yi dace kuma wata rana kura ta gaske ta tsare shi ya yi kowa ya yi kowa mutane suka ki kawo mishi agaji har ta gama da shi lalle irin wannan kin kwata-kwata bai dace ba tunda mutane ne wanda an tanade su saboda amfanin jama'a kuma aka ba da lamba na cewa in abu ya faru kenan kai tsaye a yi kiransu to bai dace ba haka kawai ba tare da al'amari ya faru ne ringa kiransu haka domin kasancewar abu ne wanda yake bai dace ba ɗauke shin kahin ba a san bayan da za a ɗauki marar lafiya to ta wannan wani gun ake illanta shi yanzu ka ɗauka da kawai daga an ga mutum ya fadi sai a kawo ruwa a yi ta kwarara masa ba ce ya su ma zuba masa ruwa wannan ko aka zuba mushi illa yake mushi
yana ana buƙatar wurin muraja'a Eh.
bangaren ilimi na addini na'am
zai iya shiga masallaci wani mutum zai iya shiga masallaci ya keɓance wuri misali ne ta muraja'a kamar na darsa da ya ɗauka ko da ba darasi ba ne ba na addini ko da darsa ne na amfani na rayuwa ba laifi ba ne mutum ya je yi muraja'a wannan darasi a masallaci ko cin abinci ne in ya kama ba laifi ba ne baka shiga masallaci ka ci kamar yadda wato sahabbai sukan kawo nonon dabiniya su rataya a cikin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk wanda yake da bukata ya dauka ya ci kuma ko zance haka wata tattaunawa wata shawara ko da ta al'amarin duniya ne ba laifi ba ne mutane su shiga masallaci su yi kamar yadda hadisi ne sahihi sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi wani lokaci bayan gama sallah sukan zauna su ɗan yi hira har ma su ringa tabo za- rayuwarsu ta jahiliya An gane ko har ma su ringa tabo rayuwarsu ta jahiliya haka ko barci ya kama na ka shiga masallaci ka yi barci ka huta wannan duka ba laifi ba ne kamar yadda abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda har mu manta hadisi ya gabata yakan kwana a cikin masallaci ya shiga ya barci ya huta don haka duka galibi wani hadisi ne wanda ake danganta ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ku alhali hadisin kwata-kwata baya da asali da cewa duk wanda ya yi zance na duniya a cikin masallaci to ibada ta shekara arba'in tashi tana zubewa wa Allah ya kan shekar da ibada shi ta shekara arba'in wazance na duniya idan mutum ya yi a masallaci to wannan kwata-kwata hadisin baya da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya ture shi wanda gaya sukan zauna su yi ta hira har ma su ringa tabo rayuwarsu ta zamanin jahiliya da suka yi don haka dai don abin da ya kama na wani muraja'ar darasi ko barci haka ko abin da ya kama da haka duka ba laifi mutum yana yi haka malamai suka ce wanda ba shi da wurin kwana ba laifi yakan iya kwana a masallaci duk da cewa wasu malamai sun kayyade akan masallatai waɗanda suke na ƙauye domin masallatai na ƙauye galibi ba a cika samun masu rayar da su ba kamar yadda ya dace darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da ma'abuta gari wanda aka musu darmawarki ma'ana aka kai musu ɗauki da mamaya na yaƙi aka kashe ƙanƙanin yara shin hakan yana halatta ko bai halatta ba shi ne malam ya zo mana da hadisai biyu a ƙarƙashin baban wato hadisin asabi ibn jassama al-laisi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wani lokaci mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da ni a lokacin nan ina al'abawa ko kuma waddan abawa da waddan wasu dazuka ne waɗanda suke tsakanin makka da madina hukunto ne ya samu shin yana abawa ne ko kuma yana waddan shi ne ce a lokacin nan sai aka ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da ma'abuta gari na mushirkai da aka mamaye su cikin dare aka kai musu farmaki na yaƙi fa yusabu min nisa'ihim wa zararihim wato aka kashe mata da kankanin yara aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin haka qala sai ya ce hum minhum manzon Allah ya ce su wato suna tare da waɗanda aka kashe kenan suna tare da su a cikin a cikin a cikin hukunci a wannan hali kenan saboda kasancewar su matan da yara kankana ba su aka yi nihin kashewa ba wanda ake nihin kashewar daban yaƙi ne ya rutsa da su don haka shine ya ce hun minhum kenan duk ɗaya ne tafiyarsu ɗaya saboda kasancewar su ainihin ba su aka yi nihi ba kenan yaƙi ne ya rutsa da su to amma matukar za a iya warewa to baya halatta a kashe yara da mata da waɗanda suke dattawa da waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suka koma gefe kawai banda ibadarsu ba abinda suke ba ruwansu da lamarin yaƙi to waɗannan dukkansu ba a taɓa su kamar yadda bayani ya gabata don haka malamai suka ce in har ya kasance ban makawa dole sai da irin wannan za a yi galaba a kansu to ba laifi za a iya kai irin wannan farmaki ko da kasancewar abin zai shafi yara kankana da mata amma matukar akwai halin da za a iya rabewa to anan baya dacewa a taba yara da wato mata tare da cewa al'imamu malik da shi da amurbuna abdullah al'auza'i Allah ya ji kansu sun tafi akan cewa mata da kankanin yara ta kowane hali baya halatta a taba su in an kai farmaki na yaƙi ko da su kafiran wato sun yi garkuwa da su an gane ko ko da a ce sun yi garkuwa da su sun kenan wanda in a ce sai an taba su kenan yaran za su iya hallaka da matan to suka ce baya halatta a taba su ko da sun yi garkuwa da su don haka bai ya halatta a jefe su da irin su mijani ita ce majaujawa ko kuma a cinna wuta na yadda abin zai shafi yaran da matan suka ce to baya halatta tare da cewa al'imamu ahmad allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa irin wannan mamaya da ake ma kafirai ya ce ban san ba wani daga cikin malamai wanda ya karhanta ya ce kuma ba na ganin laifi game da yin haka in har ya kama a yi kamar yadda dai yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja shine wannan hadisi tambaya a kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da ma'abuta gari na mushrikai da aka kai musu mamaya a cikin dare shine yubayyatu at-tabi'id shine ka mamaye abu cikin dare shine maza Allah ya ce hum minhum wato su suna daga cikinsu ma'ana hukuncinsu kenan ɗaya a wannan hali kenan a wannan hali kenan yana halatta tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi irin wannan ɗarmaulikinka da ake ma kafirai wato hukunci ne wanda yake an shafe shi kamar yadda suka yi bayanin lokacin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci makka da yaƙi daga nan aka wuce wato yaƙin hunayi maza Allah ya tattara runduna daga nan bayan fatu makka sannan manzan Allah ya nufaci hunayi to a lokacin nan khalid ibn walid Allah ya kara masa yadda wato ya yi gaba manzan Allah ya tura wani dan aiki ya ce mazabi bayan khalid ka ce masa kada wato ya kashe kankanin yara an gane ko kuma al'asif shi ne ya ce walal asif ya ce ko bara ma'ana wanda kenan an ɗauke shi kamar misali khadimi wanda yake boyi-boyi da sauransu ya ce kar a taba kowa daga cikinsu irin waɗannan to kaga shi kuma daman yakin hunain ya kasance ne bayan fatu makka kuma da wasu hadisai waɗanda za su ƙara zawa a darasi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaƙi da aka fita manzan Allah ya gaggawar mace manzan Allah ya yi kyamaci abu manzan Allah ya yi hani ya ce irin wannan ya ce ba yaƙi ba take me yasa za a kashe ta to don haka dai a takaice dai abin da muke so mu gane in dai za a iya rabewa to baya halatta a yi irin wannan mamaya amma in har ya kama bayan da za a yi a karya su su waɗannan kafirai dole sai ta irin wannan hanya to ba laifi akan iya don haka su mata sababin abin da ya hana ya sa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hani kar a taba su ba don komai ba saboda rauninsu mata rauni gare su su kuma kasancewar yara kankana ba su kai matsayin da za su aikata aiki aiki irin na manya aiki wanda yake na kafirci su ba su san ba ma menene yake gudana kuma malamai suka ce game da su matan da yara kankana na abar su a wanzar da su kaga akwai amfani ga jama'a su mominai in ma ta hanyar rabautar da su ko ta hanyar wato a karɓi kuɗi a yi belinsu kenan jama'ar su su zo su biya kuɗi su karɓe su za mu tashi babi na gaba ƙwala abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah babu ƙatilin siriyani fil harbe ƙwala haddasana ahmad bin yunus قال أكبرنا الليث وابن سعد الفهمي المصري النافي هو مولى بن عمر أن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin kashe ƙanƙanin yara wato a yaƙi shin yana halatta ko baya halatta kashe ƙanƙanin yara shi ne anan malin ya zo da hadisin abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara musu yadda yake faɗa annamra atan wujidat fi ba'dhi magazi nabi nabi sallallahu alaihi wa sallama maqtula yace lalle wata mata an same ta a mace a cikin wani yaki wato daga cikin yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu wata mata an kashe ta shine yace fa an kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qatilan nisa'i wasu biya wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kyamaci kashe mata da kankanin yara ma'ana ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci ya samu damuwa akan wannan abu da shine ya ce fa an kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qatilan nisa'i wasbiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kyamar kashe mata da kankanin yara wanda kyamar abinda take fa'idantarwa hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kamar yadda zamu gani a riwaya ta gaba wanda kuma hanin abin da yake fa'idantarwa shine haramci don haka ladabi daga cikin ladabba na yaki ba a taba yara kankana kuma ba a kashe mata dukkansu wannan ware su ake a maida su gefe باب قتل النساء في الحرب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الحنظلي أنه قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kashe mata wato a yaƙi wancan babi kenan kashe kankanin yara wannan kuma wato game da hukuncin kashe mata wato a yaki shi na nan malam ya koma zauwa da hadisin na abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake faɗa ya ce wuce da timura a tuma da tura tuni ba abu magazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce an samu wata mata a kashe ma'ana an kashe ta a wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an katilin nisa'i wasu biya daga wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da kashe mata da kankanin yara inan kaga kamar yadda wacce riwaya da ta gabata ya ce fa an kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatilan nisa'i wasiyan zan Allah ya yi kyamar kashe mata da kankanin yara kinan kyamar wato hali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi anan ishaq ibn ibrahim kamar yadda riwayar hadisin caye na faɗa ga malami na abu usama na ce masa wai shin haka ne ubaidullahi ibn umar al'umari shi ya ba ku labarin daga nafi shi kuma daga abdullahi dan umar cewa a wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata mata a kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da kashe mata da kankanin yara to ya zo a wata riwaya a musnad na shi ishaq ibn ibrahim a ƙarshen hadisin abu usama ya tabbatar yake cewa kwarai ya ce tabbas haka ne ubaidullahi shi ya ba mu labarin hadisin shi kuma daga nafi shi kuma daga abdullahi dan umar cewa a wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙen manzon allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata mata an kashe ta maza Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya ɓaci maza Allah ya yi hani ya ce daga yau mata da ƙanƙanin yara maza Allah ya ce kar a taɓa su don haka dai wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana ladabi daga cikin ladabba na jihadi a musulunci mata ba a kashe su a inda ake iya kashe mace sai in ta ɗau makami tana yaƙi in ta ɗau makami tana yaƙi to wanda za a iya kashe ta amma matuƙar ba ta ɗau makami ba to baya halatta babun la yu'azzabu bi azabillah قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن بكير وابن عبد الله ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تهرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يؤذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي عن أيوب هو بن أبي تميمة السكتياني عن إكرمة هو مولى بن عباس أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa ba a azabtar da wani bi azabin lahi wato da irin azaba ta Allah ko da mutum ya cancanci a yi masa wata ukuba to ba a azabtar da shi da azaba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne anan malin ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa ba a sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ba a ya ce wani lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu a cikin wata tawaga lafazin ba'as shine ma'ana sariya kenan 'yan samame da ake tura wata 'yan tawaga ta yaki a tura su su kai farmaki akan ware sojoji kaman arba'in ko sama da haka sai a tura su da cewa su kai ɗauki shi ne ya ce faƙada sai mazan Allah ya faɗa gare mu kafin mu fita mazan Allah ya ce da mu in wajattun fulanan wa fulanan fa'ahari kuma bin nar mazan Allah ya ce in har kun samu wani da wani mazan Allah ya ce ku kona su da wuta wanda wane da wanan nan wasu mutane ne biyu daga cikin ƙuraishawa ɗayan shine hubbar ibn al-aswad hubbar ibn al-aswad na biyun shine nafi ibn abdikais manzo Allah ya ce in kun same su ya ce ku kona su da wuta menene sababi kamar yadda yake cikin wata riwaya shi hubar ibn al-aswad da shi da nafi ibn abdikais wani ta'addanci ne suka yi ga diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zainab wanda ita zainab tana aure da abul as ibn rabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ribatu shi abu la'as ibn rabi mujin zainab lokacin da suka zo da shi birnin madina wato maza allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kunce shi ya masa baiwa ya sake shi amma maza allah sai ya masa sharaɗin cewa idan ya koma gida makka to ya shirya ɗiyar shi zainab ya ɗoro ta a raƙumi ya turo ta ta dawo gida madina maza Allah ya masa wannan sharaɗi lokacin da zai sake shi lokacin da ya koma ya shirya ta ya ɗora ta a raƙuni ya ɗoro ta hanya me za a yi shi hubbara ibn al-aswad da shi da abokinsa sai suka je sai suka tsokani wannan raƙuni me za a yi raƙumi da ya zabura sai jeho ta daga kan wannan darbuka ɗan ɗaki da ake dorawa kan raƙuri har sai da ta yi buri ta kwanta rashin lafiya rashin lafiya mai tsawo a sababin wannan ta'addanci da suka yi to shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya aika wannan tawaga maza Allah ya ce idan kuka samu wani da wani kenan hubbar ibn al-aswad da shi da nafi ibn abdikais maza Allah ya ce fa ahriqu kuma bin nar maza Allah ya ce ku kona su da wuta ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج abu huraira yake cewa lokacin da muka yi nihin fita da muka zo mu yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ban kwana cewa za mu tafi kenan washe gari da za su tafi suka zo yi masa ban kwana manzan Allah sai yake cewa inni amartukum an tuhriqu fulanan wa fulana manzan Allah ya ce da na umarce ku da cewa wane da wane ku kona su da wuta in kun same su domin a wata riwaya ma maza Allah caye in kun same su in kuka samu wane ku sanya shi tsakanin kan itace biyu ku hada da kan itace biyu ku daure in ya so ku cinna masa wuta maza Allah sai ya ce wa innan nara la yu'adhibu biha illa Allah lalle ita wuta ba wanda ke azaba da ita in banda Allah wannan kenan khabar ne amma bi ma'anan nahi an gane ko labari ne manzan Allah yake badawa wuta ba wanda ke azaba da ita in banda Allah to amma abinda labarin ya kunsa hani ne sai ya ce fa in wajattumuhuma faqtuluhuma maza Allah yace in har kun same su kawai ku kashe su amma maganar kona su da wuta maza Allah yace na janye domin kamar yadda yake cikin wata riwaya maza Allah yake cewa inni la astahi min Allah yace ina jin kunyar ubangiji na yace la yanbaghi li ahadin an yu'azziba bi azabillah ai bai dace ba ga wani yayi azaba azaba irin ta Allah maza Allah ya ce kawai iya abin da za ku yi in har kun same su maza Allah ya ce ku kashe su wanda wannan ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala maza Allah ya ga a matsayin shi na bawa bai dace ba a ce irin azabar da ubangijinsa yake a ce shi yayi tare da cewa shi hubbar wato ibn al-aswad a wannan tawaga da ta fita ba a cirke shi ba kuma Allah ya azurta shi da musulunci ya zo yi musulunta ya kyautata musuluncinsa ya rayu har zuwa lokacin khilafa ta muawiya ibn abi sufyan an gane ku don haka yana daga cikin sahabbai waɗanda ake kirga su shi hubbar ibn al-aswad domin ya musulunta ya kyautata musuluncin shi to amma shi wancan nafi ibn abdulkais babu labarin shi a cikin dukkan littattafan da aka ambata na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka a takaice shi wannan hadisi yana daga cikin abubuwan da yake ƙara fa'idantar da mu shine mustahabbancin wato yi ma manyan mutane ban kwana idan mutum zai yi tafiya kamar yadda a nan da za su tafi suka zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato suka yi masa wato ban kwana kuma don haka malamai suka ce shi wannan hadisi wato yana ƙara fa'idantar da mu wato shine halaccin mutum ya yi hukunci wato halaccin kenan yin hukunci da wani abu akan mutum ya yi ijtihadi bayan haka kuma mutum ya dawo kenan ya bar wannan hukunci da ya na farko wanda kaga a farko manzan Allah ce ya kona sannan daga bayan manzan Allah ya dawo ya ce a wannan maganar konawa a ce ta sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana idan ka ambata ma mutum hukunci to ya kamata ka bai ka zo masa da dalili mustahabbancin kenan mutum ya ambaci dalili a lokacin da yake bayani game da wani hukunci a nan da manzan Allah ya ce da su ya ce na umarce ku da ku kona wane da wane da wuta in kun same su maza Allah sai ce wa inna nara la yu'adhibu biha illa Allah yace lalle ita wuta ba wanda ke azaba da ita yin banda Allah kaga anan dalili ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa bayan ya musu bayani game da hukuncin su ya zo da dalilin da ya sa ya hane su cewa kar su kona su kawai in sun same su wato su kashe su to shine kuma wannan dama yana daga cikin nasku sunna bis sunna wanda a farko dama maza Allah shine yace a kona su wanda hakan sunna ne kuma sannan sai yace a ai ita wuta ba wanda ke azaba da ita in banda Allah kina wannan hukuncin kuma ya shafi kina hukuncin wanda yake na farko da haka anan malamai suka ce wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu karhancin kashe kwari da wuta kamar misali irin su kudin cizo irin su kwalkwasa wannan kenan jan kiyashi baya halatta a zuba masa wuta irin misali su wannan da kamar misali irin su tururuwa in ta damu mutane sai a ɗauko toka mai zafi a zuba ta wannan duka haramun ne baya halatta da wani abu wanda yake na zamani na kashe sauro a yanzu wannan mai kaman abin tenis wanda kenan yana da batir a jikin shi wanda da kwari ko sauro daga ya bugu jikin shi sai ka ji ya kama ya kone da wannan duka baya halatta azaba ce da wuta ba ne yin ta in banda Allah subhanahu wa ta'ala haka wani abu da ake ratayawa a daki mai bulan amful wanda daga zaren kwari shi kuma wasu kankanan wayoyi ne gare su da kuren suke a haɗe wanda daga kwari ya je kusan hasken wannan daga ya bugi wannan waya shi kenan sai ya kone to wannan duka baya halatta kenan kawai iya abinda za a yi a samu wata koda a fesa masa wani fazon ko abinda ya kama da haka in yana cutar da mutane amma maganar a kashe kwari da wuta baya halatta haramun shi ne malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin ikrima Allah ya ji kansa yake cewa lalle Aliyu Allah ya kara masa yadda harraka qauman wato ya kona wasu mutane da wuta sune zanadika waɗanda suka allantar da Aliyu suka ce masa Allah ne wanda lokacin da wannan shaidanin wa yake da suna wani wannan wanda suke ce masa wannan abdullahi bin saba al-yahudi abdullahi bin saba wanda ba yahudi ne wanda ya nuna ya musulunta a munafirce don yama musulunci zagon ƙasa irin yadda bulus wato ya nuna shi ma ai kirista ne ya musulunta da ya yi imani da annabi isa shi wanda kuma a munafurci shi ma bai yahude ne shine ya lalata addinin kiristanci ya karkasa su to haka shi abdullahi ibn saba al-yahudi wanda yana daga cikin waɗanda suka ziga jama'a ya ringa ziga mutane daga birnin masar haka da birnin kofa da birnin basra ya ringa iza su cewa ai usman mulkin da ya yi zalunci ya yi kaza ya yi kaza saboda haka kakku yarda a tashi a je a yi masa zanga-zanga suka taso suka zo birnin madina suka zagaye gidan usman allah ya kara masa yarda wanda a ƙarshe ne suka kashe usman suka sare ka babban shaidani shine abdullahi ibn saba al-yahudi wanda shi shine ya kirkira shi'anci ya raba da san iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wanda wata rana Aliyu ya fito kawai sai ya faɗi sujada ya ma Aliyu sujada Aliyu ya ce masa wannan mai ne sai yake cewa ai kai Allah ne Aliyu ya ce masa ka daina aka wayi gari da shi da jama'arsa hallo suka ma Aliyu sujada Aliyu ya ce ku daina to shi sai ya sulale ya gudu shi abdullahi ibn saba al yahudi to waɗannan waɗanda suka allantar da aliyu suka ki dawowa aliyu allah ya kara masa yadda ya sa aka yi ƙatar rami aka hura wuta aliyu ya ringa ƙona su ya ringa saka su cikin wannan rami cike da wuta ya ringa ƙona su to shine lokacin da shi aliyu allah ya kara masa yadda ya ƙona irin waɗannan jama'a wanda zanadika ne fabalaga ibn abbas labari sai ya cin ma abdullahi dan abbas ai cewa waɗannan mutane ga yadda aliyu ya yi da su faƙala sai dan abbas yake cewa laukuntu ana ya ce inda a ce ni ne inda a ce ni ne ya ce lan uharriquhum ya ce wallahi ba zan ƙona su ba ya ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa la tu'azzibu bi azabillahi kar ku azabtar da wani wato da irin azaba ta Allah ko da mutum ya cancanci a yi masa wata ukuba to kar ku yi masa ukuba irin ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga wannan hani ne kai tsaye la'anan nahiya ce la tu'azzibu bi azabillahi kar ku azautar da wani da irin azaba ta Allah shi ne dan Abbas ya ce wa laqataltuhum kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inda na riske su ya ce kashe su zan yi kamar yadda manzon Allah ya faɗa man baddala dinahu faqtuluhu manzon Allah ya ce duk wanda ya canza addinin shi manzon Allah ya ce ku kashe shi wani addini ake nihi shine musulunci don kana wato dan mushan ka koma ba yahudi wannan duka bai shahe mu ba daman duk kafirci milla wannan milla ɗaya an gane domin addini abun Allah shine musulunci inna dina inda Allahil islam shine addini wanda Allah ya yarda da shi wa raditu lakum da islam dina to shine a nan manzan Allah ya ce man baddala dinahu duk wanda ya canza addini shi kenan mutumin da yana musulunci ya yi ridda ya koma wani addini manzan Allah ya ce faka tuluhu ko kashe shi kenan kisa a nan a sare masa wuya amma maganar a kona shi da wuta abdullahi dan abbas ya ce ya ce kashe su zan yi kamar yadda manzan Allah ya faɗa to don haka a takaice shi wannan hadisi kenan malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa haramun ne azabtar da wani da irin azaba ta Allah shine azaba ta wuta kamar yadda kenan a wannan hadisi hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa daga cikin magabata wasu su suna ganin halaccin wato game da suna ganin halaccin konawa da wutar za a iya konawa waɗanda suka tafi akan haka akwai shi aliyu allah ya ƙara masa yadda da khalid ibn walid da wasu daga cikin magabata su suna ganin halaccin wato a kona da wuta kamar yadda shi aliyu Allah ya kara masa yadda yi ana to tana iya yiwa shi aliyu Allah ya kara masa yadda da waɗanda suka tafi akan haka iya uzurin da za a ba su mai yiwa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cin musu ba inda ya cin musu to da ba za su yi ba kamar yadda anan manzon Allah ya ce ai bai dace ba wani yayi azaba irin azaba ta Allah da shi wancan hadisi na sa abu rera da maza Allah ya ce da na ce in kun haɗu da wane da wane kun same su ku ƙona su maza Allah ya ce a yanzu na janye wannan hukunci na ƙonawa maza Allah ya ce in kun same su kawai ku kashe su da haka malamai suka ce kai ko da kisasi ne ko da kisasi ne to ba za a yi ba amma tare da cewa wasu suna ganin in kisasi ne kamar misali mutumin da ya ƙona wani to shi ma da gangan kenan in za a yi kisasi shi ma kona shi za a yi kamar yadda ya kona wancan wanda wannan kuma wato shine tsantsar adalci yadda mutum ya yi kisa haka za a kashe shi wannan kuma shine kyautatawa babun fa imma mannan ba'd wa imma fida'a fihi hadithu sumama radiyallahu an wa qawluhu azza wa jalla ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أي حتى يغلب في الأرض تريدون أرض الدنيا الآية وتوانا بابي نوانا كي بياني game da fadar Allah mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam farkon ayar shine ubangiji ta'ala yake fada fa'iza da qitumul ladhina kafaru fadarban riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tabal harbu aw zaraha al-aya wato ubangiji ta'ala yake cewa idan kun haɗu da waɗanda suka kafirce mu ubangiji ta'ala ya ce fadarbar riƙa ma'ana ku saru wuyayensu a nan yadda ake kashe mutum ba tare da ɓata lokaci allah sai da ya koya ma mu bene shine saran wuya kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul anfal fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan shine anan yace fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab in kun hadu da waɗanda suka kafirce mu ubangiji ta'ala yace fadarban fadarbar riqab nan masdar ne ya amalu amalal fi'il ma'ana ai fadribur riqab ubangiji ta'ala yace ku saru wuyayensu hatta idza askantumuhum idan aka kai lokacin da kuka yawaita kisa a cikinsu kuka fatattake su kuka jika ƙasa da jini ubangiji ta'ala ya ce fashuddul wasa wato ku tsananta ɗauri kenan duk wanda kuka kama ku sanya shi cikin sarƙa ku ɗaure idan kun kama su kun ɗaure su kun zo da su ubangiji ta'ala ya ce fa'in maman nan ba'adu bayan wannan ɗauri da kuka musu in ma ku yi musu baiwa ma'ana ku sake su ku ce ku je an yafe muku wa in ma fida'an ubangiji ta'ala ya ce ko kuma kenan ku karɓi fansa shine kowanne ku ɗora masa kuɗin da zai biya domin ya yi belin kansa ubangiji ta'ala ya ce hatta ta ba alharbu auzaraha har a kai lokacin da yaƙi ya ajiye nauye-nauyen shi ma'ana kenan yaƙi ya tsakaita wutar ce ta lumsa kenan aka ajiye makami to shine anan sai ya ce fihi hadisu sumama wato a karkashin wannan babe kenan akwai hadisin sumama ibn usal Allah ya kara masa yarda wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wasu 'yan samami me za a yi sai suka canko sumama suka zo da shi a ɗaure suka kawo shi gu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin na manzan Allah ya sa aka ɗaure shi a jikin wani ginshiki daga cikin ginshikan masallacin shi idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito masallacin ya ga sumama sai ya ce yaya sumama sai ya ce ya rasu ya ce ya muhammad in takatul takatul zadali ya ce in har ka kashe ni to ka kashe fa ma'abucin jini in kwa ka yi baiwa ka yafe mu ya ce to ka yi yafiya ga mutum wanda yake mai godiya wanda ba zai manta alherin da aka masa in kuma dukiya kake so to tambayi duk abin da kake so za a baka saboda shi mutum ne mai dukiya ya ce in ka kashe ni ka kashe wanda yake ma'abucin jini saboda shi kusan shugaba ne a cikin jama'arsa ya ce in kwa kayan mun baiwa ka yafi mu ya ce to kayi yafiya ga wanda yake mai godiya an gane ko wanda ba zai manta alherin da aka masa in kuma dukiya kake so to ka tambaya abin da kake so to kaga wannan hadisi na sumama wanda hadisin zai zo nan gaba daidai yake da wannan aya tunda mai Allah ya ce in kun haɗu da waɗanda suka kafirce mu ubangiji ta'ala ya ce ku saru yayansu in kun yawaita kisa ubangiji ta'ala ya ce to sannan ku tsananta dauri kenan baya wannan dauri ko ku yi musu baiwa ku sake su ko kuma su biya kuɗi wato su yi belin kansu a waɗannan abubuwa da su mama yake ambata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da manzan Allah ya yi musu manzan Allah ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa in ka kashe ni ka kashe ma abuce ni in ka yafe mun kamun baiwa to ka yi yafiya ga mutum wanda yake mai godiya in kuma dukiya kake so to ka tambaya iya abin da kake so a baka inda a ce akwai abin da bai dace ba a abin da su mama ya faɗa to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu musu saboda kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya ganin aikin asha abinda bai dace bai ja bakin sa ya kyale a kan shi ne malamai suka gina ka'idar la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja to shine anan sanan malam sai ya zo da fadar ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratul anfal ubangiji ta'ala na fada ma kana li nabiyyin ai bai dace ba ga wani annabi daga cikin annabawan Allah an ya kuna lahu asra wato da ribatattun bayi za su kasance gare shi fursuna lafazin asra jami'i ne na asir hatta yuskina fil ard ai hatta ya galiba fil ard sai yayi rinjaye a ban kasa asalin kalima ta yuskin an ciro ta ne daga al-iskhan al-iskhan shine wato al-qatl wasu daga cikin malaman loga suka ce al-mubalagatu fil qatl kai matuka a wajen kisa kenan yawaita kisa kenan bai dace ba ga wani annabi a ce ya cabki wannan wannan ribatattun bayi hatta yuskina fil ard sai ya yawaita kisa a ban kasa kenan in dai aka fito fagen daga ba kai tsaye ba kawai daga an fara yaki duk wanda aka kama a daure a sai an yawaita kisa an jika kasa da jini na kashewa an kashe an rauna na kafirai sannan a karshe ne duk wanda aka kama kuma sai a daure amma ba a farkon yaki ba shine anan Allah ya ce ma kana li nabiyyin ai bai dace ba ga wani annabi daga cikin annabawa an yakuna lahu asra ribatattun bayi da za su kasance gare shi hatta yuskina fil ard sai ya yawaita kisa wato aban kasa kenan sai ya yawaita zubar da jini ubangiji ta'ala sai ya mamu mu'minai rarauka ya ce turiduna aradar duniya ya ce kuna nihin tarkace na rayuwar duniya shine kuke ne wallahu yuridul akhirah ubangijin ku kwana nihin gidan karshe da ku ita ce aljanna ladan lahira Allah yake nihi da ku wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala mabuwayi ne shi ke sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayensa yakin da Allah ya shar'anta don matsayinku ne ya ɗaukaka inda Allah ya so to gaba ɗaya duk wani kafiri a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa da Allah ya gama da shi kamar yadda can cikin wannan suratul kital ubangiji ta'ala ya faɗa zalik ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض yace wannan jihadi da ubangijinku ya shar'anta muku ya shar'anta muku ne saboda matsayinku ya ɗaukaka abun shi ku samu lada walau ya sha'ullahu lan tasara minhu inda Allah ya so to da ya ɗaukan sa game da duk waɗanda suka kafirce masa walakin li yabulu wa ba'dakum bi ba'd sannan dai Allah ya shar'anta muku jihadi don ya jarraba junanku da juna to shine anan yace turiduna aradad dunya yace kuna nihin tarkace ne kawai na rayuwar duniya wallahu yuridul akhirah ubangijin ku kwana nihin wato gida na karshe da ku ita ce aljanna wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala mabuwayi ne wanda ba a rinjayarsa kuma mai hikima ne saboda tsantsar hikimar shi ne ya shar'anta muku jihadi sai ya ce laula kitabun min Allahi in ba dan hukunci na Allah sabaka wato da ya rigaye lamassakun fima akantum fima akantum azabun azim da azaba mai girma ta damke ku ta shahe ku game da abin da kuka karba na wannan fansa da kuka sai Allah ya ce ba ku lumi maganin tum halalan bari ba ku ci daga abin da kuka ribato halakce wadda take mai daɗin hadiya wanda wannan ya kasance ne a yakin badar sahabbai suka ringa kama fursuna tun a farkon yaƙi kafin a yawaita kisa to shine Allah yake musu rarauka akan haka wanda kuma kasancewar an karbi fansa a wannan yaki na badar duk da cewa an dan samu sabani game da shawarwarin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi Umar Allah ya kara masa yadda ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawarar cewa abin da ya dace a yi da waɗannan fursuna kawai a sare musu wuya ya shawarar da umar ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce abin da ya kamata a sare musu wuya gaba ɗayansu abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi kuma sai ya ba da shawarar cewa a abin da ya dace wato a karɓi fansa kowa a ɗora masa kuɗi ya biya to don haka wasu malamai sai suka rinjayar da ra'ayin umar saboda ra'ayin umar shine yayi daidai da zahirin ita wannan aya ta alqur'ani saboda rarauka Allah ya ma mu'mine ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim har ma kashe da barazana Allah cewa in ba dan abinda Allah ya riga ya rubuta tintini ya yi rigaye to da Allah ya damke ku da azaba wadda da azaba mai girma ta damke ku a sababin wannan fansa da kuka karba to Allah sai ya yafiya ga mu'mina yace fa kulubin maganin tum halalan tayyiba wasu kuma daga cikin malamai sai suka rinjayar da ra'ayin Abubakar Allah ya kara masa yadda suka ce domin ra'ayin na Abubakar wato shine abin da hali ya tabbata a wannan lokaci domin Allah ya tabbatar da su akan cewa to wannan fansa da suka amsa ba laifi shi kenan a wannan lokaci tunda Allah ya faɗa cewa ya fakulu min maganin tun halalan bayi ba kuma suka ce hallo ra'ayin da abubakar ya bada ya yi daidai da hadisin da ubangiji mai girma da ɗaukaka yake faɗa cewa yake cewa inna rahmati sabaka ta gababi wato rahama ta jin kaina ubangiji ta'ala ya ce ya riga yi fushina ya riga yi azaba ya riga yi fushina kuma haka da yawa daga cikin waɗannan fursuna da yawa daga cikinsu sun musulunta bayan haka sun musulunta kuma sun haifi 'ya'ya wanda kuma musulunci wato ya ƙaru da su to don haka ne a takaice shi dangane da abin da ya shafi wannan karɓar fansa ko a yafe musu wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma dai yana daga cikin dalilansu wato wannan aya fa in ma mannan ba'ad wa in ma fida'an hatta taba al-harbu aw zaraha kuma wannan haka hadisin wannan nasu ma ba dan haka jumhurin malamai suka ce in an kamo fursuna a fagen daga an zo da su to wannan lamari yana ga hannun shugaba shine zai tsaya yi nazari ya ga menene ya fi maslaha ga jama'a ga musulunci da jama'a ta musulmi in ya ga cewa a kashe shine ya fi dacewa to gaba ɗaya sai a sare musu wuya in ya ga cewa a yafe musu to kuma sai a yafe musu in ya ga cewa a karɓi fansa to sai a karɓa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yahudawan banu ƙuraiza yaya aka yi da su gaba ɗaya kashe su aka yi duk na kashewa kashewa aka yi lokacin da aka zo da sa'ad ibn mu'ad suka ce sun yarda da hukuncin da sa'ad ya zartar game da su to a lokacin nan sa'ad ibn mu'az ya ce ya rasulallahi abinda nake ganin ya dace a aiwatar da su waɗannan yahudawan banu kuraiza duk wanda yake balagagge daga cikinsu to a sare masa wuya an gane ko matansu da 'ya'yansu wannan su kuma a bautar da su a ribace su a matsayin bayi maza Allah ya jinjina ma sa'ad ya ce wallahi kayi hukunci da hukuncin da ubangiji ta'ala daga saman bakwai ya saukar wannan shine hukuncin da Allah ya zartar da shi din na kashewa daga cikinsu za a kashe to shine adiya alqurazi yake cewa ina daga cikin waɗanda aka bujuro da mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar banu quraiza aka kunce wandona ya ce da aka ga bambala gaba domin babu gashi mai kaushi a gabana aka sanya ni cikin layin kankanan yara saboda yana daga cikin alamar balaga shine gashi mai kaushi ya fito a gaban mutum ya ce da aka kunce wandona aka ba a gaba gashi mai kaushi aka sanya ni a cikin layin yara kankana to kaga a nan menene a nan kenan gaba ɗaya kawai abinda shugaba ya gani na cewa a kashe su gaba ɗaya a kashe su kuma ga wato su banul mustalik banul mustalik wanda sun yi shirin su kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mamaye su a cikin dare gaba ɗayansu aka kashe wasu saura duka aka ribato su da mazansu da matansu da yaransu da dukiyarsu gaba ɗaya aka koro aka zo da su to lokacin da aka zo akwai juwairiya bintul haris ibn abidirar ita kasancewar baiwa ce a cikin wani daga cikin sahabbai ya same ta shine yana yi sabit ibn qais ibn shammas sai ya dora mata nemi ya dora mata fansa ya dora mata fansa me za a yi ita juwairiya sai ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah yana cikin daki Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wallahi da na ganta mata tun karo ta ci kawai hankali na sai ya tashi ta ce saboda ita juwariya mace ce ce kyakkyawa duk wanda za ta tsaya a gaban shi to sai ya sa wani abu a cikin zuciyar shi ta zo ta ce ai ta kawai tana so ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta je ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce tana so a taimaka mata ga ta kuma mace ce ce tana da iya zance ta nemi cewa manzon Allah ya taimaka mata ta biya wannan fansa da aka dora mata maza Allah sai yake yace mata shin ba zan nuna miki abin da ya fi wannan alkhairi ta ce yana bukata a lokacin nan manzan Allah ya ba ta fansar ko manzan Allah ya da ta yantu manzan Allah ya aure ta manzan Allah ya ce zai aure ta a sababin aurenta da manzan Allah ya yi a lokacin nan gaba ɗaya maza Allah waɗanda suke hannun shi ‘yan uwanta ya ce ai bai dace ba a ce sirkan shi suna matsayin bayi a hannun shi maza Allah sai ya ‘yantar da su kai tsaye kowane sahabi duka gaba ɗaya duk wanda dangin juwariya suke hannun suka ce a yaya za a yi a ce sirkan maza Allah suna matsayin bayi a hannun gaba ɗaya kowa sai ya ‘yantar da na hannun shi da abin da yake nasu na dukiya gaba daya ka mai da musu babanta ya zo alharis ibn abidirar da dukiya mai yawa na cewa ko nawa ne a bashi ya wannan ya fanshe ta a lokacin nan maza Allah ya bujiro masa da musulunci shi ma ya musulunta shine malamai suke cewa babu wata mata wadda ta zamanto albarka ga mutanenta gaba daya irin juwairiya kuma yana ɗaya daga cikin abin da ta yi fice daga cikin matan sahabbai balma daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa yawan ibada a wajen ibada ta yi fice to kaga a nan me muke so mu gane gaba ɗayan danginta jama'a su gaba ɗaya manzan Allah ya musu baiwa ya ce ya sake su da ma abin da aka karɓo na dukiya aka mai da musu to don haka dai fadar jumhurin malamai ita ce a nan in an kamo fursuna kenan alamari yana hannun shugaba in ya ga dama in ya ga cewa abin da ya fi maslaha ga al'umma na cewa a kashe su don kar su zame ma mutane wato wani bala'i nan gaba to gaba ɗaya sai a sare musu wuya kamar yadda aka ma banu kuraiza in ya ga da cewa a sake su a yi musu baiwa a yafe musu sai a sake su in ya ga cewa kuma kuɗi za a ɗora musu kamar yadda aka ɗora ma fursuna na yakin badar aka ɗora musu kuɗi suka biya to haka za a yi in ya ga cewa kuma kawai a rike su a matsayin bayi a bautar da su kenan ɗaya daga cikin hudun nan shugaba shine zai tsaya yi nazari ya gani to amma saɓani ga wasu daga cikin malamai suka ce a kwata-kwata kawai baya halatta a karɓi fansa ko a yafe musu kawai iya abin da za a yi kashe su za a yi to shi ne a nan malam ya zo da waɗannan ayoyi guda biyu sannan kuma ya ishara ga hadisin sumama ibn usal wanda hadisin zai zo nan gaba insha Allah nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك